Allah ta'ala ya ɗauki alkawari da kowane annabi inda kan annabi mu a adam ne annabi shisu ne annabi nuhu ne annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi sai dukkan annabawa sai da ya ɗauki alkawari cewa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai bayyana a lokacin ku in yadda cewa za ku sauka da kan annabtakar ku ku imani da shi da ku da jama'ar ku kuma ku taimaka masa kowanne ya ce ya yarda Allah ta'ala ce to ni ma shaida ne akan wannan da yi da mala'iku na wanda duk ya kasance kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a zamanin sa amma bi hakan ba fa kula ya kabu da fasikuna sun da cikin fasikai kenan wanda ana nufin mabiyan kenan so annaba ba za su saba wa Allah subhanahu wataala babu shakka ba a ƙara sanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi waye ba ba a ƙara fahimtarsa fahimta ta hakika ba sai ta bakin shi Ibrahimiyas Allah ta'ala ya ƙara masa daraja ta hanyar kasidunsa yawaninsa da muhararori da yake da kuma wa'azuzzuka da yake wanda ina gode wa Allah subhanahu wata'ala da yasa na gan shi da idona na ji muryarsa na saura na halarci wa'azinsa da jidisansa sai ba ma wannan ba hannun nan ya yi hannu da shi ibrahim da yallahu anhu kullum karatun ƙura'ani in za ku gane cewar waɗanda suke da awar ƙaunar shehu ibrahim ba sa yin abin da shehu ibrahim yake yi to wannan sam shehu ibrahim ba ruwansa da su shehu ibrahim ko da shi ƙur'ani ne a hannunsa lokacin da na je gaishe shi ya zo kano a nan ƙofar ƙwaro yana kan kujera irin ta gwadan nan hannunsa ɗaya yana rike da ƙur'ani hannu ɗaya yana gaisawa da mutane ƙur'ani rubutun hannu shi ibrahim babu abin da yake bukata illa kawai alƙur'ani da kuma raya sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ai ga rubuce-rubucen sana a karanta a gani akwai wani abu da shehu ibrahim ya faɗa a rubuce-rubucensa a mahararorinsa inda aka samu wani harafi guda ɗaya ko wata kalma guda ɗaya ko jumla ko wani baiti ko wani ɗango daga cikin baitukansa ko daga cikin manganinsa wanda ya kauce daidai da kaurin gashi daga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ko daga koyarwar musulunci sai an ce ga miciji ba a nuna jakai ko kuma a'a waɗanda suka rayu da shi ai suna nan ga irinmu nan da shi akwai wanda ya taɓa gani shehu ya yi wani motsi ko ya yi wani shiru wanda wannan motsin ko shirin ake akwai wanda ya saba wa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko ya saba musulunci ba a taɓa gani ba an ga irin yadda yake sa tufansa an ga irin yadda yake cin abincin an ga yadda ya zauna da iyalansa kai shehu ko ɗansa ne kai babu wasa a duniya in dai ba haddace kura wai ba ka karanta kura in dai ba haddace qur'ani kai kai dan shehu ne baka haddace qur'ani to da kai da iblis a gurin sa ne sheikh muhammad nazir cikin manyan 'ya'yansa kan shehu a matijani nan ko kuma ce akwai sheikh abdullahi to allah ya gafarta musu akan idona a kunne na ya halarci karatu na tafsiri irin wanda ake da azumi a galadanci a kofar masallacin galadanci ko a cikin masallacin galadanci na yanzu nan shi muhammad nazir yana bayyana irin kiyayya da mahaifinsa shehu ibrahim ya nuna masa saboda bai haddace qur'ani a cikin duk 'ya'yan shehu a cikin duk zuriyar shehu ya zama ware ya rasa inda zai sa kansa dole ya tashi ya tafi masar ya shiga wata makaranta ta haddar alkur'ani ya haddace alkur'ani a cikin shekara biyu ina ba mu ma labarin irin sana'ar wannan malami ita ce sarar itacen kirya a kona shi ya zama gawayi a kawo a sayar a gari haka ya rayu yana wannan sana'a shekara biyu har ya haddace ƙur'ani to da ya haddace ƙur'ani ya ya koma a wajen shehu shehu muhammad nazir a gaban shehu mai hula alƙalan sau a gaban shehunai na wannan zamanin tun da makarantar shehu mai hula shehu ahmad tijjani a usman zangon bare-bare yana halarta na gurin akwai shehu faruku yana halarta saboda haka yake cewa da ya koma ya zauna tun daga fatiya har zuwa nasi ya sauke alkur'ani tilawa mujawwada shehu ibrahim ya rasa inda zai sa kansa don munna saboda haka ɗakin tirakarsa wacce ta kunshi duk wani abu da ya mallaka a duniya ya ce ya fice daga wani tiraka ya duk abin da ke ciki ya shiga ba ya ba shi daga wannan lokacin ya zama ɗan gaban goshinsa wanda ya kasance yake yin munna ɗansa ya haddace ƙur'ani ya ba shi duk abin da ya mallaka saboda munna wanda ya kasance ɗansa na cikinsa ya zama yana ƙinsa kamar yadda yake kin shekan makiyin Allah ta yaya za a ce kuma wannan akwai wani abu wanda za a ce yayi na kaucewa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ko kaucewa ta farkin addinin musulunci ballanta ce kuma wai wani mai binsa wanda yake da awarwai yana koyi da shi kuma shi kuma ya shiga waɗansu irin halaye waɗanda ya kasance shi shehun bai faɗa ba bai ba da umarni ba bai yi ba ba a gani a wajen mu da muka kasance mu ne sahabbansa wanda muka zauna tare da shi da sauran shehunanmu waɗanda suka zauna ta duk ba wanda aka taɓa gani ko aka taɓa ji ya aikata irin wannan katobara da waɗansu suke fakewa da shi Ibrahim don su bata riƙar tijjaniya su bata faira su bata addinin musulunci babu shakka wannan waɗansu irin mutane ne waɗanda suke da riga irin ta ɗariƙa suke so su bata ɗariƙa ganin yawa da ake ganin cewa ɗariƙa ce ta zaman lafiya ɗariƙa ce ta ilimi ɗariƙa ce ta fahimtar juna ɗariƙa ce ta girmama juna ɗariƙar da ya kasance hatta dabba kiyashi babu da za a ce sun fi kawai ya kama kiyashi ɗika shi ba zai yi ba wanda za a ce ka je ka tafi ka a duniyan nan ka zaga ko za ka iya samuwa wani wanda kake mutum ya zo ya zage duk inda zai je ya dawo shi duk abin da ya gani ya fi shi wani ma zai ga mushin kare shi to ina jin wannan kare ne kuma mushi ina jin na kuma sai tun kare wannan karen yanzu haka ya rayu lafiya bai saba wa Allah ya ilaha illallah saboda ina jin ya fi mutanen da zai kasance su zo su taba bangon gidan mutum ƙasar ta makale jikinsu ala misali shi shekara arba'in suna kuka ba su ne kuka ba su sami mai gidan bare ya halatta musu ya halatta musu ba mu ma da muke bayan bayan bayan su tun da nake a duniya ban taɓa jingina da gidan wani mutum ko na hau kan dakalin wani mutum na zauna ko na hau kan mashin mutum ko motar mutum na jingina kai ko masallaci ne sallah na je mai yi wasan da ake sa foundation wannan masallaci ba a ce har da jingina ba to da abubuwa irin waɗannan wanda mutane ne ya kamata a ce su amma muna nuna muku mu almajiransu a haka muke ba ma cin haram ba haram ba shubiha abin da ake ganin cewa ba haram ba ne ba halal ko kuma ana cin halal ne ko kuma ba halal ba ne ba ma ci in akwai wani wanda ya taɓa gani minci ya faɗa tarbiyyar da suka yi mana kenan kuma ba na mantawa sanda muke tare da shehu akwai wani wani shehu abdullahi ya taɓa yin wata da'awa shehu ya rubuta takarda saki yula aka raba a duniya cewa ya barranta da shi ba shi ba shi kuma yana nan a kitabu ar-rasail wanda Sheikh Ahmad bin Ali Abul Fatah ya tattara akwai takarda ta musamman wacce shehu ibrahim ya faɗa a kan irin wannan matsalar irin wannan kes ɗin shi akwai waɗansu mutane suna ganin cewa waɗanda suke cikin wannan ɗariƙa suna da su mabiyana ne suna ganin wai har sun kai wani matsayi wanda a takalif ayyuka wanda addinin musulunci ya kallafa a bali suna da su sun tsallake wannan su sun fi karfin wannan suna ganin wai abin da ya musu su wannan sau da wai sun yi wusuli shirin karanci eh a kada wasar amma ila as-sa'ir sun yi wusuli amma zuwa wutar jihannama zuwa wutar sakira littafin nan yana nan a rubuce baje-baje babu wani malami ɗan ɗarika ba wani mukaddami ko wani shehun ɗarika wanda babu wannan littafin a hannunsa in babu ka je kasuwa ka je kasuwa duk mai sai littafi tambaye shi kasuwar kurin ina son kitabar rasa'il za ka sami kuma za ka samu wannan ga littafan shehu nan irin su kashi ibas babu komai a cikinsu illa kawai alkitabu wasu in kana karantawa sai ka ɗauka cewa wani ne daga cikin irin malaman nan na sunna ko irin buhari ko musulun ko wani shi ne wato ya wallafi wannan littafin musamman idan ana yin bayani akan azkaru akan yan abubuwa da za a karanta akan yan abubuwa kowanne hadisi ne wanda zai kasance da sanadinsa da komai da ikira da takarijin hakanan sauran littattafai waɗanda sheku wato ya wallafa mun duba za mu ga cewa a zamanin shekhu ahmad tijani radiyallahu anhu ba a sami mai bin sunna akwai bin sunna irin sa har ma shi ne ya sa a littafi na fituwa da ahmadi akwai wani littafi dai wanda shi ibrahim wanda kamar shi don tambaya da amsa ne gashi nan shi ma dai yana hannun jama'a shi ma yana hannun jama'a wanda ya zama cewar shehu yana cewa idan an ce na faɗi magana wato akwai harafi harafi akwai tun daga alphabetical shi littafin an rubuta shi ne alphabetical hurufin hijaiya a baje da hawa za a kalamar daga sha haka aka fato a harafin alif din cewa iza kul kaulan fazinuhu bi mizan shar in an ce na faɗi magana ku auna wannan maganar da ma'auni na shari'a in yayi daidai da abin da ke cikin alkitabu wa sunna ni na faɗa in bai yi daidai ba ku watsar da shi ba ni ne wato na faɗa ba to kuma sannan shehu in zai magana da mace sai dai ya juya mata baya in an zo za a yi za a karbi tsirika mace ce ko dai mijinta ko kuma tana daga nesa shehu wato ilakana mata amma bai taɓa yin musafaha ba da bace da mace saɓanin irin abubuwan da suke faruwa ga waɗansu masu da'awa duk irin waɗannan abubuwa ba ɗariƙar tijjaniya ba ne kafin ma a zo magana zancen musulunci saboda ɗariƙa an gine ta ne akan alkitabu wa sunna duk abin da yake cikin ɗariƙa duk wanda aka cewa ya kauce wa alkitabu wa sunna to wannan ba addini ba ne wannan ba ɗariƙa ba ne saboda an gini ɗariƙu na sufaye akan alkitabu wa sunna kuma ya kamata mutane su gane cewa a kowace irin tafiya akwai nagari akwai wanda ba nagari in ka ɗauki musuluncin gabaki ɗaya ai ba duk musulmin ne gaba ɗaya waɗanda ba sa ɗari ai ba duk musulmin ne gaba ɗaya suke kan tafarki madaida abin nan madaidaci da akwai azzalumai musulunci ya hana zalunci akwai masu cin rashawa musulunci ya hana cin rashawa akwai mazinata akwai malwaɗa akwai makareta akwai masu cin amana akwai waɗanda ya kasance ba sa bin addinin musulunci kamar yadda ya kamata zamowar su waɗannan suna musulmi amma sun saba waɗansu ƙa'idoji na musulunci bai kuma kamata ka ce kuma ai duk musuluncin ne gaba ɗaya da musulmi suka ɓaci in za ka yi adalci sai ka hukunta waɗanda suka ɓata musulunci amma ba musuluncin ba ka yi hukunci akan abubuwan da suka yi na wanda ba musulunci ba amma ba akan musulunci ba kuma sannan ka yi hukunci a kansu su kaɗai amma ba akan musulmi ba dan an samu mutum ɗaya yana yin abu ba daidai ba addinin musulunci ai akwai waɗanda suna yi ga sunan kuru-kuru an sani ana gani ana ji amma ƙoƙari ake ce a nuna cewa musulunci ba haka ya koyar ba menene ya sa kuma idan an samu wani wanda ya kasance ya ɓata wani abu da cikin ka'idoji na addinin musulunci yana da awar shi dan ɗariƙa ne ta tijjaniya ko shi mabiyin shi ibrahim niyas ne zai kasance kuma a ce sai a yi duk kuɗin goro a ce gabaki ɗaya ma duk wani ɗan ɗariƙa duk wani ɗan faida duk wani ɗan waye dukkan dukkanin su ma haka suke su ma ɓatattu ne su ma kafirai ne su ma mushrikai ne su ma yan bid'a ne wannan hukunci bai ba ba a yi adalci ba kuma duk wanda ya yi irin wannan hukunci juzafa kawai a tare radar a yan kadanya ya'yan yan kadanya kirgin goro to babu shakka wannan Allah subhanahu wata'ala sai ya kama shi sai ya masa hukunci kuma sai ya karbawa sauran yan ɗariƙa na gari ya karɓa musu haƙƙinsu kuma abubuwan da suke faruwa a ɗariƙa mun ce musulunci a tashe ku islam ibn taimiyya in ka duba a littafinsa alfurkan bai na auliya irhamani wa auliya ishaidan shafi na arba'in da biyu nuna maka cewa ahalus sunna wal jama'a su ne yan ɗariƙa su ne masu bin tafarkin sufaye littafin yana hannun kowa in ba ka da shi yin ba ka sai kai foto kwafi kuma ba wai shi kaɗai ba ne mun faɗi wannan ne kawai saboda ana ganin cewar su waɗanda suke irin wannan da'awa daga wajen su suka koyo in ka ɗauko tarihi na duniya gaba ɗaya dole ba za ka iya yin ka ƙetare kai kara ba ka faɗi musulunci ba in ku za ka faɗi musulunci dole ne ka bi tsarikar sufaye saboda sufancin waye ya koyar da shi shi wanda ya zo da alkur'ani shi ne hadisin shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ya koyar da sufancin dubi littafin shehu dan fodiyo ya usunna wa ikimadul bid'a ya yi shi ne musamman saboda bicewa bid'a da rayar sunna mashahurin littafi ne kuma shehu a dan fodi shine wanda ya jaddada addini ingantacce jaddadawa yana cewa shafi na 127 a babi ne na talatin yana cewa amma a ɗariƙa al-muhammadiyya fi babin ihsan da zai kuwa babu tasawuf amma tafarki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko tafarki irin na annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan babi wanda shine babi na isani a cikin wannan babi na isani wanda shine babi na tasawufi babi na ɗarika huwa an ya katadiya kullu wahidin bima fa'ala fihi nabi sallallahu alaihi wasallam shine kowa yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan babi da irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin wannan babi na tasawuf wannan nassin yana nan ya sunna wa ikmadul bid'a akwai shi da turanci akwai shi da larabci akwai da hausa ba a ce komai ba littafin shehu dan hodiyo hisnul afham min juhil auham shafi na hamsin da ɗaya shehu dan hodiyo yana nuna mana cewa ilimi na tasawufi ilimin ɗariƙa farilla ne aini kamar yadda za ka nemi ilimin sanin alwala ilimin sanin sallah sanin azumi to shi ma haka yake farilla ne wani ba zai ɗauke wa wani ba idan mace ta iya tana da ilimin dariƙa to dole mijinta ma sai yayi saninta bai ɗauke mar ba haka ma idan shi ma mijin yana da sanin dariƙa ilimin dariƙa ilimin tasawufi bai ɗauke wa matarsa ba haka ma uba bai ɗauke ɗansa haka ma ɗa bai ɗauke ko ubansa uba bai ɗauke ɗansa mata bai ɗauke mijinta kowa sai dai yin ilimin tasawufi nasa saboda farilla ne a kansa littafin yana nan da larabci da turanci wa min auhamihim anna ilma tasawuf laysa min furud al-a'yan ina yana daga wahami nasu mutane da suke ɗauka cewa ilimin tasawufi ilimin ɗariƙa baya da cikin farlai aini wanda kowa ya waje ba a kansa sai ya yi in ka ci gaba kai ka tafi shafi na abin nan sittin da tara irin mutanen nan kuna ganin su a facebook ne komai ɗin ɗariƙaye su su zaza su sai abin da malamin su yake sai abin da suka ce tun shehu ɗan fodiyo ya ce la yurajjahu alimun ala alimin ba a fifita malami akan malami kar wanda ya kuskure ya fifita malaminsa akan wani malami ce malaminsa ya fi malam wani me ya hujja shehu dan fodiyo da anna kullum ya kulu biji jihadi kowanne a cikinsu ijtihadi yake yi babu wani wanda a cikinsu ya zama wahayi ake masa a wannan taki na ya usunna shehu yana gaya mana shehu ɗan fodiyo man kalla da aliman laƙiyallaha saliman ƙaulan wahida wanda ya yi koyi da malami guda ɗaya a duniya zai gamu da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da laifi ba za a ce ya yi laifi ba shehu ɗan bodi ce ba na aka ga ƙaulan wahida wannan magana ce guda ɗaya ba wanda ya saba mata a malaman duniya to dan me yin ni idan ina koyi da malami na sai ka ce dole sai na bar malamin na sai in dawo naka ina ka samu wannan duk shehu bin taimiyya a littafin zama jin fada wannan babban littafin man kalla da ba'adul ulama falayun ka ba wanda da ya koyi da malami guda daya a addininsa falayun karu alai ba za a yi mar musu haka shi ma shehu dan ya kawo wannan shi ma a wani littafin na ya usna wa imatul bid'a shafi bakwai shida da bakwai shi ma ya ce man kalla da ba'an da fala yin fara wala yi hujja wanda ya koyi da wani malami guda ɗaya ba za a yi mar musu ba kuma sannan ba za a ce za a kyame shi ko a guje masa ko a aibata shi ba kuma har yanzu duk wani abu wanda ya kasance shehun ɗarika ya kawo a cikin ɗariƙarsa ya bayyana to ka tabbatar da cewa wannan abin daidai ne ji shehu ibn taimiyya shafi na hamsin da biyar a littafinsa na alfurkan da muka faɗa lalle sai allah ya bai wannan shehun lada biyu in ya yi daidai in ya yi kuskure kuma in ba shi lada ɗaya a ƙarshe shi ne muke yin bayani akan cewa ya kamata wayannan bayanai da muke su da a gane akan cewa tafarkin sufaye tafarki na ahalin sunna wal jama'a a imam sha'ili ya walfa littafi musamman don saboda ya waye zuwa ya yan bid'a zuwa ya yan sunna amma a inda ya karkare akan cewa kar fa a ce masu bin ɗariƙun sufaye yan bid'a ne ce ai bid'a suka guda ba saba ƙetarewa sunna ba daidai alkitabu sunna ba daidai da kaurin gashi al'imam sha'ibi alitamin al'itisam bil kitabu sunna yana nan a kasuwa yana nan a hannun malamai muna da shi saboda haka in ɗariƙa kamar yadda tarihi ya nuna kamar yadda littattafai har ma na waɗanda ake ganin cewa ba sa goyon bayan irin tafarkin nasu sun tabbatar akan cewa su ne ahalus sunna wal jama'a kana iya duba majmu'ul fatawa na ibn kimiyya shafi na 95 juzi'i na goma sha ɗaya za ka samu wannan maganar shi ma ya tabbatar da haka a references akan waɗannan ko muraji suna da yawan gaske dukkan da ake bukata muna da su a cikin littafai wanda su kasance kuma ingantattu duk abubuwan wanda da ake jifan masu irin wannan da shi ya zama babu ana jifansu da shan rubutu laya da ko littafin mana abubakar gumi a taurin mana abubakar gumi shafi na 81 tambaya ta 162 ana tambaya ne wannan yana tambaya akan shan rubutu da laya mana abubakar gumi ce ba na iya cewa rubutu da laya babu kyau don malamai sun ce yana da kyau ka ɗauko shi littafin da muke fara na ibn kimiyya za ka samu cewa juz'i na goma sha tara shafi na arba'in da shafi na hamsin da hudu zuwa hamsin da biyar zai nuna manka cewa ibn taimiyya bisa dogaro da wani hadisi na ibn abbas gashi yana rubutawa mata rubutun sha idan suna yin naƙuda ya kawo hadisin ibn kallan wanda shi kuma yake cewa za a iya rubutawa a ɗaura mace a dantsa idan tana naƙuda har ma yana cewa bai taɓa ganin abin da yake mai abin mamaki irin wannan ba kai ko kitabun tauhid ka ɗauko na sheikh muhammad bin abdulwahab shafi na goma sha hudu idan babu sharhi babu rikiya wa tama'il yana cewa idza kana mu'allaq min alquran wa rakasa bihi ba'd salaf shi ne a sheikh a malamin shi ibn timiya muhammad bin abdul wahab yana cewa idan abin da za a rataya haɗin ne ya zama daga ƙur'ani aka fitar da shi to wasu shugabanni magabata su habbai da sauransu sun yi sauki a kan wannan kuma littafin shi malam abubakar gumi tafsiri na raddul azhar ila ma'alim alquran shafi na 671 sanda yake fassara ayar karshe ta sotul ahzabi aya ta awar kenan aya ta talatin da hudu sanda yake fassarawa yana cewa idan mace tana nakuda za a rubuta waɗannan kalmomi da bismillah wato bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa wal halimul karim subhana rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلى القوم الفاسقون da kuma ka annahum yawma yarawna lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha a baya ta sha za ta haihu ta ke lafiya kalwar ta lafiya dan lafiya mana abubuwan rubin shi ya faɗa a tafsirin sa saboda kira irin waɗannan abubuwan yanzu kuma saboda an ga hujjoji sun yawa da an yi sanyi an koma kan waɗansu abubuwa to saboda inda muke kira ne ga su al'umma waɗanda Allah ta'ala ya tarfawa nono a wannan ɗariƙa lokaci ya yi da za su yi sadakatun jariya in dai har da gaske suna son Allah suna son annabi sallallahu alaihi wasallam suna son dariƙar tijjani suna son shehu ibrahim suna son shehu ahmad tijjani kuma suna son abin nan ya ci gaba Allah ya yi musu komai kamata yi kafofin yaɗa labarin na zamanin nan satellite ɗin nan a yawaita su tv tv rediyo rediyo kuma a dubi allah a dubi annabi sallallahu alaihi kar a bi san zuciya a ce sai dan wane sai gidan wane su za su yi kaza wa'anda aka tabbatar za su iya kuma su kawo hujjoji waɗanda zai kasance su ƙalubalanci irin wa'annan abubuwan da suke faruwa a wannan zamani ya kamata su daure waɗanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya nufa da kwakwalwa ba su da ikon irin buɗe irin wannan a buga littattafai su rika kuma a rubuta littattafai muhimmai a rika bugawa zaman nan fa haka fa ba zai ba duk yawan nan duk arzikin da muke da shi duk ƙarfin da muke da shi duk asalin da ake duk hujjojin nan muna nan zai kasance miki yin gudu ba kawai zo jibe ka da kwallo kawai ba za ka safar gaba kawai dubi irin abubuwan da ake mutane suna addu'arsu suna zikiri Allah fa suke cewa amma waɗansu zo su kawo musu hari kamar yadda ya faru kwanaki a abu wani amfani da shi mai mulki ne sabon mai mulki ya tarwatsa masu zikiri ya rufe masallaci wallahi da an san akwai waɗansu mutum ɗari a najeriya tsayayyu ba mai yin haka to amma mu ga biliyoyi ba ma to a ce miliyoyi banda mu a nan ba ga hauje mu na kusan ma ba a ji tsoron maballin tunana waje su zama idan an san banza ne ba ma iya komai sai yawan kawai sai magana sai fasu facebook facebook to magana ba za ta yi ba su ba magana suke su aiki suke duk sun kakkarɓe madafan ikon mun faɗa fiye da shekara talatin mun fa suka karɓi abin nan madafan mulki ya kamata ku fito da maganganun can baya a wurare na tarurruka duk za a samu innan maganganun da ne wa mutane woni ga jan kunya amma duk ba a ji muna fata ita wannan siha an bato Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbata ya ƙara kare ta ku da kuma waɗanda suke wa ta wannan tasha jagoranci ƙashin shi hafiz abdallah masoyin allah masanin allah mai ƙaunar allah masoyin annabi masanin annabi mai ƙaunar annabi mai yada son annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyoyi ingantattu waɗanda nassoshi ingantattu suke marawa da kuma ilhamar da ƙur'ani da hadisi ba za su goge su ba ina fata allah ta'ala ya ƙara masa jagora allah ya ƙara taimaka masa da shi da dukkan waɗanda suke taimaka masa da ku da ke ɗaukan waɗannan gudun allah ta'ala ya saka muku da kai wanda ake ciki na korona allah ta'ala ya kawo ƙarshen matuƙar a riƙe zikir la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi tashin kiyama ba mutukar akwai wani mutum ɗaya wanda yake cewa la ilaha illallah a duniya tashin kiyama fa a dubi girman sa a dubi mutuwa ba ba za a yi ba idan ana la ilaha illallah to gobe wata kuma cuta saboda ka kama zuke fari Allah ta'ala ya ba mu zuciya lafiya watan Allah ka sa ya ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah cikin watan Ramadan da ya karato Allah subhanahu wa ta'ala ana roƙonka ya sa mu shiga da kafar dama اللهم حافظ وامن في الإجابة اللهم يسر لنا أمورنا وأمهات قلوبنا وأبدانا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا والأمير على وجوه أعدائنا وامسكهم على مكانتهم في الأرض المولي والمجاهدين يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله وصحبه العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين